بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ashirin da hudu ga watan rabiul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha tara wanda ya daidai da sha takwas ga watan julai 1998 الشيخ المحدث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني وحفظه الله يتي الثانية والخمسون والمئة بدعة تقريد ايدا همسين دبيو معنا دقا تكين جيرين بديو اندي ايكي لصافو واقرشان وانا لتافي ناشمي البركة لتافي أحكام الجنائز وبدعوها يتي القراءة على مقابر أهل الكتاب karatu da ake zuwa a yi a makabartar kiristoci da yahudawa a karanta musu wannan aya za'amal ladina kafaru allan yub'asu kafirai suka riya cewa wai ba za a tashe su daga ainihin mutuwar da suka yi ba qul bala wa rabbi latuba a sunna ka ce musu ina na rantse da Allah ubangiji na sai an tashe ku al'aya har zuwa ƙarshen aya to ka je makabartar kiristoci ko yahuda ka karanta musu wannan aya to ainihin bid'a ne gashi a lamba ta ƙasa yace istahabbahu fi sharhi shir'a littafin sharhu shir'atul islami shine ainihin yace wai yin haka mustahabbi ne ya faɗi wannan magana ne a cikin littafin shi shafi na ɗari biyar da sittin da takwas wala asla lahu fi sunna yace wannan magana ba ta da asali a cikin sunnar Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bal fiha khilafuhu yace a cikin sunna an samu sabanin haka ma sunna annabi bata ce ka je makabartar kafirai ka ainihin karanta wata aya da ke bayyana wata aƙida ta kafirai ba ba wai da rashin kan gado ake addini ba sunna annabi ta zo da akasin haka ne ma faraji'il mas'ala yake ka koma ka karanta mas'ala ta ɗari ɗaya da ashirin da biyar wato a tsohon bugu na wannan littafin wanda ya daidai da mas'ala ta ɗari ɗaya da ashirin da biyu a wannan sabon bugu da ke hannunmu shafi na ɗari biyu da hamsin da ɗaya kenan a inda wani kafiri ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ubana ya mutu a lokacin yana bama guje yanzu yana wuta ko yana aljanna sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ubanka yana wuta wannan kafiri ya ji zafin wannan fatawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bashi to ga zafin kafirci ga zafin jahilci ga zafin ƙauyanci sa'annan kuma ga zafin wannan nauyin fatawa sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama to naka fa ma'ana naka baban fa babanka kai kuma yana ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake da ubana da ubanka duk suna wuta kuma duk inda ka je zaka wuce kabarin wani kafiri to ka tsaya ka yi mishi albushir da cewa ni manzon Allah na ce shi dan wuta ne to kaga abinda manzo Allah ya umarni a faɗa kenan an tsaya kabarin kafiri manzo Allah bai ce a karanta za amal ladina kafaru allan yub'asu ba to karanta wannan ayar ga kaburbukan ahlul kitabi to wannan ainihin bid'a ne a an ka tsaya kabarin kafiri kowane iri ne abin da zaka faɗa mishi kenan wannan hadisi al-Imam Tabarani shi yarwaito shi a littafin shi al-Mu'jam al-Kabir da isnadi sahihi haka al-Imam Muslim ma ya ruwaito kwatan kwacin shi Allah ya shiryar da mu to ka gani wannan ayar jahilci ne ma yasa aka ce wai mustahabbi ne ma a karanta ta ga makabarta ahlul kitabi domin ahalul kitabi kiristoci ko yahudawa ai ba su ne daga cikin kafirai da ke musun za a yi tashin kiyama ba kafirai dangane da tashin alkiyama sun kasu kashi uku a takaitan takaitawa su ne Allah ya dunkule ya tambaya amma ya tasa aluna wai me kafirai suke yawan tambaya a kai ne anin naba'il azim game da wani labari babba mai girma allazi hum fihi mukhtalifuna waɗanda su da kansu suna da saɓani a cikin wannan magana wannan labari da suke tambaya ba su da tabbas shine tashin alkiyama to a bibiyar ayoyin qur'ani sai aka fahimci kafiran duniya sun kasu kashi uku dangane da aqidar su game da tashin kiyama wasu kafirai sun yadda tabbas za a yi tashin alkiyama wasu kafirai suka ce faufau ba za a yi tashin alkiyama ba ƙarya ne wasu kuma suka ce muna tunanin me yiwa a yi me yiwa ba a yi ba amma dai mun fi ganin cewa za a yi amma ba mu da tabbas to haka aqidar kafirai take qur'ani ya bamu labari afara aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala al ghaiba am ittakhadha inda ar-rahman walada Allah yace baka ga wanda ya kafirce wa ayoyin Allah ba zunzurutun kafiri ne ba ma guje ne da aka yi mishi wa'azi kuma sai ya buɗe baki sai ya ce in an je kiyama me za a yi ina da ƴaƴa ina da dukiya dukiyata da ƴaƴayena za su iya tsayawa su kare ni kaga wannan ya yarda da za a yi tashin kiyama ya yadda da har ma shi da irin shi kafiri za a yi musu azaba amma shi yana da abin da zai kare shi daga azabar to shine wannan Allah ba mu labari a cikin alkur'ani a cikin suratu taha kaga wasu nau'i kenan sun yadda za a yi tunda gashi har ma ya san za ma a yi azaba amma shi ya tattali maganin azabar a ganin shi shine Allah yake cewa to alkawari suka yi da shi da Allah cewa shi Allah zai dauke mai azaba dukiyar shi za ta kare shi ko ko ya leka gaibu ne ya leka tashin kiyaman ne ya hangi abin da zai faru cewa dukiya za ta amfana to wannan kaga ya yadda za a yi akwai kuma waɗanda suka ce inna zunnu illa zanna mu dai ba wani abu muke da shi ba sai dai zato abin da ake kira kuwa zato shine kana ganin kaza ba zai yiwu ba me yiwuwa kuma ya yiwu sai ka rinjaya a ainihin ɗaya ɓangaren to su sun rinjaya a kan ganin cewa za a yi amma fa ba tabbas don haka me yiwuwa a yi me yiwuwa ba a yi ba amma mu mun fi ganin dai muna tunanin za a yi kuma ta iya yiwa a fasa to aqidar waɗannan kafirai kenan game da tashin kiyama suka ce inna zunnu illa zanna wa ma nahnu bimustaqinin suka ce ba mu da tabbas zato muke kawai aqidar waɗannan na uku sune waɗannan da suka ce za'amal ladzina kafaru Allah ya ce wai kafirai sun liya cewa faufau ba za a tashe su ba bayan mutuwarsu Allah ya ce ka ce da su ƙarya kuke wallahi sai an tashe ku kuma sai an ba ku labarin duk irin ɗanyen aikin da kuka yi wannan abu ne ma mai sauƙi a wurin Allah to kaga waɗannan su gaba ɗaya ba su yarda za a yi ba to yanzu in ka je makabarta ahlul kitabi ka ja wannan ayar kana nufin cewa wai yanzu ka ne musu kamar ainihin wato taubih kana bakanta musu rai kai su ba su ne da wannan aqida ba kiristoci da yahuda sun yarda za a yi tashin kiyama ashe ma kaga ka ja aya inda bata dace ba kenan in ma da a ce abin haka ne to balle hakan ma bid'a ne to waɗannan kafiran su ne Allah ya dunkule su yace an amma yatasaaluna anin naba'il azimi allazi hum fihi mukhtalifuna kalla sayalamuna thumma kalla sayalamuna jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka karanta wannan ayar bid'a ne dungurungun ma karanta ayoyin alqur'ani a makabarta bid'a ne ai mun riga mun yi wannan karatu sai dai ayar da ke da alaka da addu'a rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim to irin waɗannan su ne addu'o'i ne Allah ka yafe mana ka gafarta mana ka gafarta waɗanda suka riga mu lahira da imani Allah kaka sanya kiyayya da gaba a cikin zukatanmu game da waɗanda suke masu imani ne sun rigaye mu Allah kai mai tausayi ne mai tausasawa ne to kaga irin waɗannan ayoyin babu laifi dan an ja su amma an je masallaci limamin ku limamin bid'a ya ce an je makabarta limamin ku limamin bid'a ya ce fatiha da kulhu wallahu kafa uku sai ka rabu da shi da shi da sauran yan bid'a su fita yin abin su kai kuma sai ka juya ka kalli alqibla kana yawan mamaci addu'a sun riga ka gamawa sun riga ka tafiya ka riga su gama ka riga su tafiya kawai shikenan ba kana cikin limancin shi bane yana shi limamin bid'a ne yake jan yan bid'a mun fahimci wannan da kyau ko jama'a Allah ya shiryar da mu as-salisa wal khamsuna wal mi'a bid'a ta 153 الوعظ على المنابر والكرسي في المقابر في الليالي المقمرة a ɗauki mimbari a kai makabarta ko a ɗauki kujeru ko kujera a kai makabarta sai liman ya hau kan mimbari ko kan kujera ya zauna yana ainihin yin wa'azi amma a dare rakin da suke da hasken farin wata daren sha uku da daren sha hudu da daren sha biyar sai a kai wa liman mimbari makabarta ya je ne wa mutane wa'azi to yin haka bid'a ne ce ka duba littafin al-madkhal na al-imam ibn al-hajji a cikin mujalladin farko shafi na 268 الرابعة والخمسون والمئة بدعة تريد همسن دهدو الصياح بالتهليل بين القبور daga sauti ana yin la ilaha illallah ana daga murya ana ihu ana faɗin la ilaha illallah a makabarta tsakanin kaburbuka to yin haka bid'a ne gashi a ƙasa malam yace laqad ra'aytu zalika min ahadihim haƙiƙa ni na ga irin haka daga wurin wani dan bid'a ghaira marra ba ma so ɗaya ba yaqifu sabaha kulli yawmin yana tsayawa safiyar kowace rana ma'ana bayan da ainihin rana gari ya waye da sassafe sai ya je qubaila tulu'i shamsi kafin rana ta bullo qa'iman ala qabrin sai ya tsaya kusa da wani kabari yana ta daga murya yana la ilaha illallah fa jama'a baina muharramin wa bid'a kaga sai ya hada haramun da kuma ainihin bid'a ma'ana haramun anan ita ce ya je yana yin tasbihi dab da fitowar rana duk wata ibada to an hana ka gudanar da ita dab da fitowar rana in ba kamar sallah da ta zama farilla ba ka farka dab da fitowar rana wannan sallah ta farilla ce ba yadda za ka yi za ka yi ta amma haka siddan ka kirkiri ainihin wata ibada wadda take ta mustahabbi ce ta nafila ce daidai lokacin da rana take fitowa ko daidai lokacin da rana take faduwa to yin haka ainihin bid'a ne saboda a wannan lokacin ne maguzawa suke kwanta suke wa rana sujuda to in kai wata ibada a wannan lokaci to ka kamantu da su to amma farilla da ita ba a jinkirinta to shine bai halatta ya halatta kai ta haka saka mamaci a cikin kabari haka yi wa mamaci sallah duk waɗannan lokuta ba a yi gagawa an gama hada ta tsaf sai zama rana ta tafi za ta faɗi to a batta ta gama faduwa gagawa an gama hada ta tsaf sai zama rana tana dab da ta fito ko kuma gata ta fara fitowa sai a tsaya sai ta gama fitowa kenan yasa addinin musulunci ane da ilimi amma yanzu da za a jagawa ka ce jama'a ku saurara liman ne zai kada carbin shi ya ce da Allah jama'a ku rabu da shi shi yasa sayyidina Umar Allah ya ƙara mishi yarda ya yi babban magana ya ce babu mutumin da ya san muhimmancin musulunci sai mutumin da ya yi maguzanci ko kuma mutumin da ya taɓa zama inda ake maguzanci billahi lazi la ilaha illa huwa duk mutumin da kaga bai san sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to wallahi bai san wahalar da bid'a ta aikata mishi bane mun fahimci wannan da kyau ko kawai ya zo ne rana tsaka kawai ai mu ne ahli sunna mu ne limaman ahli sunna mu ne shugabannin kungiya ahli sunna ba abin da ya shafe shi duk inda ya ga sunna zai iya sa kafa ya make ta dan bai san bid'a ba bai ci wuyar bid'a ba bai san masifar ta ba amma wallahi duk mutumin da bid'a ta kola shi to wallahi har abada bainahu wa bainaha ma bainal mashriqi wal magharibi tsakanin gabas da yamma yake fatan Allah ya raba shi da bid'a sayyidina Umar yace duk mutumin da bai taba yin maguzanci ba to bai san mutuncin addinin musulunci ba mutumin duk da bai zauna inda ake maguzanci ba to bai san mutuncin addinin musulunci ba ka dubi wannan magana ta Umar da kyau ka ganta yanzu a Sheikhul Albani yana cewa ne ni na ga wannan abu da idona in aka ji Albani yana kausasa magana akan bid'a sai a ce Albani ya cika zafi saboda me saboda kai mai yiwa ka taso ne inda yake kawai tauhidi ake yi mewa an haife ka kasar Saudi Arabia ne mewa sai da aka gama gwagwarmaya da bid'a gaba daya sannan ka taso sunna kawai ka sani da tauhidi da aqida mai kyau amma su ku suna zaune ne an haife su a ƙasar da yake bid'a ake da kafirci suka taso a ƙasar da yake babu addinin da ake sai addinin shi'a sai addinin bid'a sai addinin maguzanci to waɗannan tsantsar mutuncin addinin musulunci da mutuncin sunna su suka san shi sai kuma wanda ya rayu rayuwa irin tasu domin duk sa'an da baka zauna cikin fatarabaran da wadata ta same ka baka san mutuncinta ba za ka iya bubbuge kuɗin ka kashe su nan da nan dan kai baka san wahalar fatara ba babanka kuwa da da sai da ya aski ya yi ainihin askin baba ya gudu ya tafi Legas ya gudu ya tafi Fatakwal ya gudu ya tafi Sokoto ya yi ina ya ina ya buga sannan Allah ya tara mishi kuɗi sai kaga shi dan Madina yake sawa yana dan son hular shi dan kwara ta gaban dan koli yana manejin abubuwa taya ta dan goge sai ce aje ai mata saji kai sai ka ce ai wannan abun kunya ne baba yaushe za a rinka tafiya da saji shi ne maka dariya ya san kai wawa ne baka san mutuncin kuɗi ba dan me baka san wahalar talauci ba to haka yanzu duk mutumin da kaga cewa baya mutunta sunna ka dube shi da kyau ka gani mai wa kawai rana tsaka ne shikenan sunna ta zo kowa ya zama ahli sunna a gidansu shi ma sai ya zama dan me ba zai iya aske gemu ba dan menene ba zai iya jan tufafin shi ya ja kasa ba dan menene ba zai tashi ya zama dan agajin fada da sunna ba dan menene ba zai fada da sunna ba dan menene ba zai ainihin daina bin masu bin sunna sallah ba saboda bai san mutuncin sunna ba gaba ɗaya shi amma wallahi mutumin da aka yi muƙabala da shi da bid'a aka buga aka kara aka tashi aka faɗi har abada faufaushi da daidaitawa da sunna duk inda da bid'a duk inda aka ce a hau teburin sulhu tsakanin sunna da bid'a sai ce a sai dai a aje bid'a sunna ita kadai ta hau ta yi jawabi sai a ce a sai ce to a ci gaba a haka kada Allah ya haɗa kanmu a tsakanin sunna da bid'a har abada ya za wani munafunci da kuke yi ai za a yi wa'azin haɗin kan musulmi Allah ya saka muku da alheri wa'azin haɗin kan musulmi amma akan me wannan yana bid'a ya ci gaba da bid'a wannan yana sunna ya ci gaba da sunna kai ya haɗu wallahi kun zama munafikai kun yi wa Allah ƙarya babu yadda za a yi kafiri da musulmi su haɗu har abada babu yadda za a yi sunni salafi da sunni mubtadi'i su haɗu har abada ba zai yiwu ba wallahi sai dai ɗaya ya bar abin da yake yi ko dai sunni salafi ya bar sunna ɗin shi a ci gaba da sunna bid'a ko kuma sunni bid'i ya bar sunna ya bar bid'a shi a ci gaba da sunna salafiyya ya zama tsantsar sunna za a fuskanta to shine gaskiya da gaskiya kenan amma wane ana ai wane yaki zuwa a hada kai yaushe za a hada kai ana bid'a jama'a ku bar bid'a mana kai sai ya hadu ko a ina ake sai kaga kai ya hadu amma wannan yana bid'a ya ki bar bid'an shi sai kuma yace wai an ki a hada kai kullum ana son a hada kai amma suna raba kan musulmi wane ne ke raba kan musulmi waye fi ma raba kan musulmi fiye da mutumin da ya kawo bid'a a cikin addinin musulunci manzo Allah har ya mutu in zai khutuba sai ya ce fa inna kullu bid'atin balala duk inda bid'a take bata cewa kullu dalalatin finnar babu abin da manzo Allah yake jini a duniyar nan bayan shirka irin bid'a kuma a ce kana bid'a wai za a hada kai da kai saboda wai ana son a ci gaba yaushe za a ci gaba yaushe za a ci gaba jama'a wannan fura ce da nono an dama ta an batta kwananta bakwai ta riɓe ta kume ta yi kumburi fam wannan kuma ga ta yanzu yanzu nan fresh sabuwa ce gar aka ainihin dama ta sai a ce to saboda wannan kun ga ta yi mana kaɗan gamu da yawa abin da za a yi yanzu a hada da wannan dinnan saboda kowa ya samu dukkan ku za ku sha kuma cikin ku zai ruruce wannan mai kyan ba za ta yi amfani ba amma ku zubar da wacce rubabbiyar wannan ko cokali ɗaya ɗaya ku yi sai ta fi muku amfani shi ya sa jama'a babu yadda za a yi kuna son kai ya haɗu ku daina bidi'a ku rinka karɓar nasiha idan ba ku karɓi nasiha ba ko kaɗan Allah maɗaukakin sarki ba zai yarda da ku ba kiristoci ma da Allah ya ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahud wal ladina ashraku yace mutanen da suka suka fi kowa kin mu'minai a duniyar nan su ne Yahudawa sai kuma Maguzawa wala tajidanna aqrabahum mawaddatan aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasara Allah ya ce waɗanda suka fi kowa kusanta soyayya da ƙauna a cikin kafiran duniya ya ce waɗanda suka ce su ne kiristoci amma sai Allah ya ce zalika bi anna minhum qissisina war ruhban wa annahum la yastakbiruna sharadi uku kenan Allah ya ce saboda a cikin kiristoci akwai waɗanda suke qissisin ƙwararrun malamai a cikin su masu ilimi na haƙiƙa to sai an samu wannan sharaɗin a cikin kiristoci sannan za su zama suna da ƙaunar musulmi sa'an nan ya ce wa ruhuban a samu waɗanda tsakaninsu da Allah suke zama suna bauta Allah a irin bauta Allah da suke sa'an nan wa annahum la yastakbiruna kuma ya zama ba su da girman kai duk ran da kiristoci suka cika waɗannan sharuɗa uku akwai ƙwararrun malamai akwai masu tsarkin zuciya suna bauta Allah gadan gadan da gaske sa'an nan kuma ba su da girman kai suna karɓar nasiha sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to suna da kusancin soyayya a kanku in ba su cika waɗannan sharuɗa uku ba su ma maƙiyanku ne ashahidul akbar shine matsala ta ƙarshe wa annahum la yastakbiruna kiristoci Allah ya yabe su akan in ba sa girman kai Allah ya kushe su akan in suna girman kai ina musulmi a ce ya girman kai kiri da muzu mutum yana bid'a wai kuma a yi mishi nasiha madadin ya haƙura ya gyara a'a wai ba zai haƙura ya gyara ba sai ya tada masifa sai a kafa wa'azin ƙasa baki ɗaya wa'azin anguwa wa'azin jiha wa'azin ina shikenan wai ana son wai sai an kare wannan bid'ar har abada bid'a ba za ta karu ba kai kuma duk sa'an da kai wa'azi ka faɗi sunna ka faɗi cewa kaza bid'a ne wallahi duk garin nan su tare su ne maka raddi ka faɗi gaskiya ne gaskiya ke kare kanta ba wai ainihin wani ke kare ta ba duk a gama kwana sai kuma an dawo an bita duk a gama kwana sai an dawo an bita li'anna al-insana aduwwu ma jahila mutum yana gaba da abin da ya jahilta saboda wauta Allah kiyaye to dai kun ji to wannan ainihin muharram kenan bid'a kuma shine yin wannan la ilaha illallah ana daga murya a cikin makabarta to kaga mutum ya hada abu biyu kenan Allah shirye da mu al-khamisa wal khamsuna wal mi'a bid'a ta 155 tasmiyatu man yazuru ba'd al-qubur hajjan kiran waɗanda suke zuwa ziyarar wasu kaburbuka alhaji mutum ya je ya ziyarci hubbaran shehu dan hodiyo ko ya ziyarci kabarin shehu wane ko liman wane ko malam wane shikenan kawai sai a ci gaba da ce mishi ai wani ainihin ai alhaji ne ai wani alhaji ne saboda me waya taba zuwa ziyarar hubbare to wannan bid'a ce gashi a ƙasa yace qala shaykhul islam ibnu taymiya ya ainihin faɗi Allah ya gafarta mishi fil ikhtiyarati a cikin al ikhtiyaratul fiqhiyya a shafi na 181 yace ويعذر من يسمى منظار القبور والمشاهد حاجا wanda di ya kirayi wani da ya taɓa zuwa ziyarar wasu kaburbuka ko wata hubbari daga kawai wani ya ziyarta sai wani ya rinka kiran shi alhaji to shi wannan da ke kiran shi alhaji din nan ya kamata a kama shi a hore shi alkali ya kama shi ya mishi hukunci ya bashi horo saboda kawai wai wani ya taɓa zuwa ziyarar hubbari sai a rinka ce mishi alhaji to kana kiran shi alhaji sai a kama ka ainihin ai maka bulala illa an yi samma hajjan bi qaidin yace sai dai a kira shi alhaji amma da qaidi ka hajjil kuffar kama a ce alhajin kafirai wa dhallina ko alhajin batattu to babu laifi akan haka tunda an yi qaidi amma a kira shi alhaji kawai to wannan sai in ka aba ka ainihin ziyarta kuma a lokacin da kake cikin ziyarar ne ma kake alhaji yayin da ka gama ziyarar to ba alhaji sunanka ba wa man samma ziyarata zalika hajjan wanda kwadi ya kirayi ziyarar kabari ko hubbara hajji au ja'ala lahu manasika ko kuma ya sanya wa ziyarar kaburbuka ko hubbare wasu ibadoji irin na aikin haji fa innahu dhallun mudillun to wannan batacce ne kuma mai batar da jama'a ne walaysa li ahadin an yaf'ala fi dhalika ma huwa min khasa'is hajji albayti ba daidai bane wani ya je wannan wurin kaburbuka ko hubbare ya aikata wasu abubuwa waɗanda musamman a wurin ka'aba kawai ake yi kamar ya je ya dawafi ko ya je ya shafi kabari ko ya je ya yanka wani abu ko makamantan haka to duk wanda ya ainihin aikata haka shekul islam ibn taymiya ya ce ya aikata ainihin mummunan laifi allah kiyaye to jama'a kun ji saboda haka bai halatta ainihin a kira mutum alhaji ba daga kadai ya tafi ya je ya ziyarci ainihin kabarin shehuwa ne ko hubbaran shehuwa ne mun gane wannan da kyau ko to haka ita kanta ka'aba kamar yadda muka fara faɗi in ka tafi kai aikin hajji to a lokacin da kake cikin aikin hajji ne kafin ka gama to za a ce maka alhaj wato mai ziyara amma yayin da ka riga ka gama aikin hajji din to shi ma bai halatta a ci gaba da kiranka ainihin alhaji ba sunanka ahmad to a ce maka ahmad sunanka abu huraira a ce maka abu huraira jabiru sunanka a ce maka jabiru aisha sunanki a ce miki aisha amma hajiya aisha alhaji jabiru a to ina sahabban da suka ruwaito mana hadisin aikin hajjin annabi ba jabiru bane Jabiru kun taba jin an ce rawahu Alhaji Jabiru shi ya ruwaito aikin hajjin. Aisha ita ta ruwaito wani bangare na daga ciki kun taba jin an ce mata Hajiya Aisha kun taba jin an ce Alhaji Abdullahi dan Umar ba shi ya ruwaito wani bangare na aikin hajjin ba ko kuwa Afa'u ibnu Abir Raba ko kuwa ibnu zubair abu zubair kun taba jin an ce alhaji muhammad eh, abu zubair duk ba su suka ruwaito cikin tabi'ai ba su kuma to shi yasa lokacin da kake aikin hajji ne za a ce maka alhaji amma yayin da ka gama to wannan ma kiranka alhaji da ake bid'a ne shi ma ita ma wannan magana ga hujja shi wannan babban malami shine ya faɗe ta Muhammad Nasiruddin Al-Albani ga littafi yana da shi hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallama kama rawaha anhu Jabir radiyallahu anhu hajjin annabi kamar yadda Jabir ya ruwaito ta kaganta baki ɗayan hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin siffanta gashi wannan littafi mun fara karatun shi muna da kasat goma sha uku ɗaya bayan ɗaya aka ɗauko littafin ana karanta shi jama'a mun fahimci wannan da kyau waɗannan abubuwan su ne kawai fa za a samu tsira fa hajji da Allah ya ce ka je kai hajji fa in baka irin wannan ta annabi ba fa ka je yawo ne gantali kawai ka je jama'a mun fahimci wannan da kyau ko domin da yazo annabi bai taba aikin hajji ba a rayuwar shi sai so ɗaya gyal da ya tashi zai tafi kuma ya ce to bana zan tafi aikin hajji aje a shaida jama'a jama'a suka zo suka make le madina suka cika tab yana cewa ku fa kalli yadda nake aikin hajji domin daga bana fa ba ni tsammanin zan sake yin kuma aikin hajji bai taba yi ba tun a dacin kuma yanzu kuma bayan wannan kwaya ɗaya kuma ba zai sake ba don haka da aka gama sai suka ce hajjatul wada hajjin ban kwana daga ita ba wata kenan kuma bayan wata ɗaya ko wata biyu haka sai ya rasu sallallahu alaihi wasallam to wannan hajjin ce in kai za a ce maka kayan aikin hajji in ba haka ba kuma to kenan ka tafi wanda kaiwa kuma ya biya ka haka azumi ya koyar da azumi ba wai kawai ana azumi yadda aka gada bane haka sallah komai sai da ya koyar in kai yadda ainihin ake a garinku baka da dalili daga Allah to kayi yadda ake a garinku amma dai ba irin yadda annabi ba saboda haka Allah bai san ka ba domin Allah ya aiko da annabi ne domin abin da ya ce a yi to a yi yadda annabi ya yi ibnu taymiya yana da wata magana da ya faɗe ta a cikin littafin shi wancan littafi nashi wanda yake magana akan iqtida'us siratul mustaqim yace ya kai dan uwa musulmi ka sani da cewa fassarar musulunci shine musulunci shine ka bauta wa Allah kar ka hada Allah da komai ya ce ɓangare na farko ke ne ya ce ɓangare na biyu kuma kada ka bauta wa Allah ɗin sai da abin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ko ba kai shirka ba to amma yaya haka annabi ya musulunci to yaya ma za a amintu daga cewa ba kai shirka ba tunda ba kai irin na annabi ba shi yasa ka kwantar da hankalinka abin da ainihin Allah ya ce maka kai sai kai amma to yaya annabi ya ce ai to shine fasara abin malamai Allah ya saka musu da alheri sun yi fasara ta dace da irin ta annabi a karba sun yi fasara ta saba sai a ce Allah ya ji kansu amma fa ta annabi za a dauka hato amma waɗannan malamai sun fi mu ilimi sun fi mu tsoron Allah to me kake cewa shi kuma annabi fa shi kuma da kai da malaman duk bai fi ku ilimi da tsoron Allah ba kuma duk abin da annabi ya ce maka ko babu daɗi dole ne ka bi shine zaman ka lafiya don a aikin hajjin ma da aka je akwai dokar da basu saba bi ba tunda bai taɓa yin aikin hajjin da su ba da can sayyidina abubakar ake nadawa ya zama amirul hajji sai a je ana yin aikin hajji to bana za a zo a yi aikin hajji na farko da na ƙarshe kenan to duk abin da ya halatta da abin da bai halatta ba yanzu za a zo a bayyana don haka sai ya zo ya kafa musu doka ya ce wanda ya san cewa bai koro hadayar shi ba to abin da za a yi sai ya ainihin warware harama shi bayan da ya umara ya yi tamattu'i kenan ya ci gaba da saduwa da iyalin shi in yana tafe da iyalan shi in aka ce gobe hawan arafa yau ita yau tarwiya to ya dauki harama ya shiga aikin hajji yayi tamattu'i kenan kamar yadda Allah ya ce faman tamatta bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi sai in yaso sai ya samu hadaya ya yanka kamar matsayin layya kenan in hadaya bata samu ba yayi azumi guda uku a makka in ya dawo kasar su yayi guda bakwai wannan hukunci ba su saba jin shi ba ba su taba bin shi ba har ma su suna cewa idan mutum ma yayi irin wannan a watannin aikin hajji ya raba umara da hajji ya tamattu'i suna cewa ma wani jafa'i zai same shi a rayuwar shi wai bala'i zai same shi kuma sai annabi ya zo ya ce kuma yadda din nan kuke ganin cewa in kai bala'i zai same ka kuma haka ne Allah yake so jama'a mun fahimta ko yadda ku kuke ganin cewa ba daidai bane sai ya ce kuma haka Allah yake gani daidai yadda ku kuke gani cewa daidai ne kuma Allah baya son haka aka kada aka raya aka shiga aka fita ya ce haka dokar take babu yadda za a yi shi yasa duk inda aka dan je wata gaba sai wani ya miƙe ya tambaya ya ce ya manzan Allah ayyul hilli wani irin halacci yanzu nan mu warware haraman mu kuma mu ci gaba da saduwa da iyalan mu manzan Allah ya ce alhillu kulluhu halacci duka ya halatta duk abin da ya haramta kafin ainihin lokacin da kake cikin umarka to yanzu ya halatta maka tun da ka warware aka sake zuwa can sai wani dattijo ya tambaya surakatu ibn malik ya rasulallahi wannan abu da aka yi mu kadai ne sahabbanka ko kuwa har da waɗanda za su zo baya manzo Allah ya ce har abada har abada har abadan abidina umra ta shiga cikin aikin hajji sai ritsa yatsin shi haka wannan dattijo ya ce to yanzu abin da za a yi a fara koya mana addini sabo fes kamar yau aka haife mu duk gaba ɗayan addinin da muka iya ya rushe ke to abin da ake so kenan kai ma shekarar ku talatin dama ba musulunci kuke ba sunan addinin da kuke bi ɗariƙa sunan addinin da kuke bi jahilci sunan addinin da kuke bi maguzanci sunan addinin da kuke bi addini ne na bid'a yanzu ne aka fara maganar musulunci to gaba ɗaya zai amma malam wani shekara hamsin da suka wuce ka aje shi Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi yanzu kai ana son akwai maka musulunci ne ba musulunci kuke a lokacin ba kuma an taɓa ku dama cewa kuke mu fa iyaye da kakanni muke bi a kaga tun farko ma baka faɗi musulunci ba to saboda haka yanzu ne aka fara musulunci yanzu musulunci ake da kuma kuna bin iyaye da kakanni ne kuma Allah ya ce awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wala yahtadun yanzu za ku ci gaba da bin iyayenku da kakannin ko da iyayenku jahilai ne kuma batattu ne ba shiryayyu ba sai Allah ya ce kaga misalin mai tunani irin wannan to kamar misalin mutumin da ya zo yana kiran dabba ne da kiran da bata ji saniyarka tana kwance bayan da ta gama kiwo ka zo ka same ta sai ka ce to ke tashi mai sauri mu tafi kin ga kada rana ta faɗi gashi nan kaza kaza ki sauri da Allah jiran ki nake yi saniya kake gaya mata to misalin da Allah ya yi wa masu cewa suna bin addinin iyaye da kakanni kenan yace kamar mutum ne yake kiran dabba da kiran da bata ji jama'a mun fahimci wannan da kyau to hajji ne sai kai yadda annabi yace sannan kai aikin hajji umra ce haka ko menene haka to shine gashi dai a takaitan takaitawa malam da ya wannan littafi kamar yadda ya ahkamul janaiz sai kuma ya kawo bidiyo'in aikin hajji gashi a cikin wannan littafi hajjatun nabi shafi na ɗari ɗaya da talatin da biyar fakara ta ɗari ɗaya da ashirin da shida ya ce yana daga cikin bidiyo'i munadatuhum liman hajja bil hajji kiran da suke wa wanda ya aikin hajji suke ce mishi alhaji ya ce to wannan ma bidi'a ne kuma da ya magana sai kawo dalili ya ajiye in kana tsoron Allah kafin ka ce ƙarya ne tafi ka je ka duba baka da karatu to dole ka yadda baka da karatu to dole ka yadda ba kashin tumatiri bane ba dankalin tura bane ba ofishin trader bane ba aikin gwamnati bane karatu ne kuma baka da shi dan haka sai ka miƙa wuyanka sai karatu ya jaka amma baka da karatu kuma kai baka yadda ai karatu a gaya maka ba to wafi ka shiga masifa a duniyan nan la yadri wa la yadri annahu la yadri wa la yarda annahu la yadri fa hadha himarun hadha himarun fadribuhu bai sani ba bai yadda bai sani ba kuma bai san bai sani ba to ta yaya ma zaka biyo ka sanar da shi da a ce bai sani ba ya yadda bai sani ba wannan yana da saukin kai sai akwai mai amma bai sani ba bai yadda bai sani ba bai sani ba kuma shi yana ga malami ne haza himarun jaki ne wannan fadribuhu sai duka sai an dake shi tukuna tun sannan zai tabbatar da cewa bai sani din ba shi ko a miƙa mishi a ce to karanta ce maka aka kwandon tumatiri ne mun fahimci wannan da kyau to gashi dai malai yace ka duba littafin talbisu iblisa libn al-jawzi littafin ibn al-jawzi shafi na 154 da kuma littafin nurul bayan fi bida'i akhir zaman a cikin shafi na 82 wabillahi tawfiq kaji dan haka wannan alhaji alhaji da ake cewa bid'a ce to yanzu ya za a an riga an saba iyaye da kakanni eh to a gyara mana a gyara abin da ya zama kuskure kuma da su fita baki sai Allah ya afuwa akai Allah ya kiyaye eh ai shedan yayi rantsuwa ya ce lallai sai ya tsaya a hanyar ta gari ya lalata ta duk inda baka tunani ta nan zai bullo to saboda haka abin da baka tunanin zai zama bid'a sai ga ya zama bid'a shi yasa ake son sai kai karatu kuma mutane sun taurare yanzu ba ruwansu da karatu Allah ya shiryar da mu to jama'a kun ji don haka kiran wanda ya ziyarci wani kabari na shehi ko wani hubbara a ce mishi alhaji to wannan bid'a ne har ma ibnu taymiya yace to wanda ya faɗi wannan ya kamata a hore shi to haka kuma kaga kiran wanda ya dawo aikin hajji a ce mishi alhaji shi kuma bid'a ne ko da yake wannan wanda jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wanda ya je aikin hajji ya dawo kace mishi alhaji to wannan aka ce dai kai bid'a ne kawai amma ba a je a cikin karatu dai ba a ce wannan za a horo wanda ya faɗa ba amma dai wanda ya je hubara ya dawo kace mishi alhaji to kai ka cancanci horo zai wani ce to hukuncin haƙora ba to haƙorin dai na zinare ne kasa to ka aikata haramun mun fahimci wannan da kyau ko amma na azurfa babu laifi ka makala amma na zinare dai to haramun ne kasa Allah ya kiyaye السادسة والخمسون والمئة بدئة تريد إيدا همسن دشدة الشيخ الألامة محمد ناصر الدين الألباني الأثر يتي إرسال السلام إلى الأنبياء عليهم السلام بواسطة من يزورهم aikawa da gaisuwa ko sallama zuwa ga annabawa amincin Allah ya tabbata ga annabawa ta hanyar wanda zai tafi ziyarar su mutum zai tafi Madina ziyarar kabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai tafi ziyarar masallacin manzon Allah sai a ce to wani daga nan in ka je ka gaishe min da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to bid'a ne irin wannan abin da kake zaka tafi aikin hajji ko umara da da Allah malam in ka je a ce hajiya tumba mai koko tana gaishe shi hajiya bilkima tana gaishe shi hajiya marka mai kosai tana gaishe shi duk wai ana aika da manzo Allah gaisuwa ne to wannan bid'a ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko har wani a takarda zai rubuta da Allah wai ga sunana kada ka manta an ka je ka tsaya ka isar mana da gaisuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bid'a ne wannan bari ran da ka je ka gaida manzon Allah din ko kuma daga nan ka yi mishi salati mana Abu Dawud ya rawaito hadisi Hasan manzon Allah yake duk inda kuka yi min salati Allah yana kai mini duk inda kuka yi salati Allah zai kai السابعة والخمسون والمئة بدأت تدريد إيدا همسن دبقوا انصراف النساء يوم الجمعة لمزارات في الصالحية بدمشق إذا ما تسك إدار دا صلى رانا الجمعة قصد دمشق sai su ainihin juya kuma sai su tafi ainihin mazarat wurin wasu kaburbuka da ake zuwa ziyara fi salihiyya a wata makabarta a Dimashq wadda ake kiranta as-salihiyya wa sharakahunna fi zalika rijalu haka nan maza ma sukan ainihin yi tarayya da su su je ala tabaqatihim a bisa matakin da suke dattawa su je samari su je yara su je yan mata su je haka to wannan ainihin zuwa da suke din ranar juma'a musamman domin ziyarar makabartar salihiya a dimashq sham bid'a ne gashi a cikin littafin islahul masajidi a shafi na 231 littafin al-allamatul qasimi kaga babban malami ne wannan babban malami mamakin Allah shekarar da aka haifi albani shi kuma shekarar ya mutu shekarar da aka haifi albani shekarar shi kuma ya rasu allamatul qasimi babban malami ne salafi ahli sunna yana da tafsiri wanda ainihin ya rubuta yana da littattafai na ilimin musalal hadith da sauran littattafai masu muhimmanci waɗanda ya kamata a ce maka ka karanta waɗannan littattafai nashi Allah ya gafarta mishi الثامنة والخمسون والمئة بدعة تدريد إيدا همسون تقوى زيارة آثار الأنبياء التي بالشام زيارة أينهم ولا رند أن باسك زونا قوسك تاكا أكسر الشام مثل مغارات الخليل عليه السلام كما أينهم واتو ونولي وند النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أكتي أينهم يا زونا والآثار الثلاثة دكما وسورة دي قداء وند أكتي أنباوا سنزونا التي بجبل قاسيون وند يكا أينهم دوس أن قاسيون غربي الربوة أيام مدى أينهم وتفدما ود تكي قسشان تزوى ونن أينهم زيارة ودن نورا ليد أكتي أنباوا سنزونا تبدي آني جماعة من فهمت وانا نكيوكو تفسير سورة الإخلاص تفسير الإخلاص wato ibn taymiya ne yayi tafsiri na suratul ikhlas qul huwallahu wani juz'i ne guda to yace ka duba wannan littafin shafi na 169 Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to haka zaka ga irin wasu abubuwa da mutanen kasashen mu nan suke zuwa ziyara a ce ainihin ai akwai a wani gari akwai wani dutse zaka ga cewa ga wani zane ga inda wani malami ya ajiye kwagirin shi ga inda ya alwala ruwa ya gangara ga dan kewayen masallaci ziyarar waɗannan gurare gaba ɗayan su bid'a ne a cikin addinin musulunci التاسعة والخمسون والمئة بدئة تقريد إيدا همسن ترى زيارة قبر الجندي المجهول زيارة قبر دوغن يارو شيني الجندي المجهول أو الشهيد المجهول ko kuma shahidi wanda yake ba a san shi ba sai a ce kawai wannan kabarin wani shahidi ne kuma ba a san shi ba to zuwa ziyara wannan kabarin ko kuma zuwa ziyara kabarin dogon yaro da dora fulani din nan da ake dubbidi'a ne Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu الستون والمئة بدعة تدريد إيدا ستين ديدي إهداء صواب العبادات كالصلاة وقراءة القرآن إلى أموات المسلمين mutum ya yi sallah ya yi ibadoji kamar sallah da karatun alkur'ani sai ce ya sadaukar da ladan zuwa ga matattun musulmi to yin haka bid'a ne raji'it ta'alika alal mas'ala yace ka koma ka duba ta'alikin da yawa mas'ala ta 117 shafi na 173 wato a tsohon bugu kenan na wannan littafi ahkamul jana'iz amma a wannan sabon bugu da ke hannun mu to mas'ala ta ɗari ɗaya da goma sha hudu kenan shafi na ɗari biyu da goma sha uku alwahida was sittuna wal mi'a bid'a ta ɗari ɗaya da sittin da ɗaya ihda'u ihda'u sawabil a'mali ilaihi sallallahu alaihi wa sallama sadaukar da ladan ayyuka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum yayi wani aiki na alheri sai ce ya Allah ka kai wannan lada zuwa ga kabarin annabi Muhammad na sadauka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to wannan ainihin bid'a ne wato shi annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda Allah ya ce a mishi kawai shi ake mishi salati ne kaunar mutan gidan shi ne addu'a ce bayan da aka idar da kiran sallah to abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nema a wurin mu kenan to shine ake son mu amma ka bude baki ka ce ya Allah wannan sadaka da ne ka kai ladanta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to kai laifi kai bid'a mun fahimci wannan da kyau ko sai dai kai mishi salati sai dai an kira sallah kai mishi wannan addu'a Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu kakka qara اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة بدئة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد دب بدئة ون iya yadda ka ji lafazin farko dinnan na karanta to haka Imam Bukhari ya ruwaito ƙari a ciki ko a ƙarshe to bid'a ne yadda aka ce kai ka tsaya ana yadda ka san Fatiha ba za ka ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahimil malikil ghafur ba dole ar-rahman ar-rahim din nan kadai zaka tsaya tare da cewa Allah al-maliki ne al-ghafur ne har zuwa waɗannan sunaye amma bai halatta ka ƙara su anan ba to haka nan ma kar ka ƙara tsaya inda aka tsaye da kai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to haka wasu sukan yi addu'a Allah ka ji kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan bid'a ne a sai dai ka ce sallallahu alaihi wasallama ko kuma Allahumma salli ala Muhammadin kai mishi salati cikakke amma Allah ka ji kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan kan ba a samu annabi ya karanta ba wani sahabi kuma bai nuna ai haka ba yace ka duba littafin alqaidatul jalila ta ibnu taymiya shafi na 100 shafi na 32 da shafi na 111 da littafin al-ikhtiyaratul ilmiya ta ibnu taymiya shafi na 54 da littafin sharhu aqidatut tahawiyya ta al-imam ibnu abul izzi al-hanafi shafi na 386 zuwa 387 da tafsirul manar shafi mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da arba'in da tara da shafi na ɗari biyu da hamsin da hudu da shafi na ɗari biyu da saba'in da shafi na ɗari biyu da ɗari uku da hudu da shafi na ɗari uku da ainihin takwas ya ce dukka duba za ga cikakken bayani anan don haka ba a sadaukar da ladan ayyuka ga wani mutum haka kuma ba a sadaukar da ladan ayyuka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan iyayenka ne to ka sai alkur'anin ka yi sadaka ko ka gina makaranta ko ka gina masallaci ko ka yi wani aikin alheri ka ce kayi musu sadaka ko kayi musu waƙafi amma laga ta malam a sauke alkur'ani a sadaukar da ladan ga iyayena bai halatta ba ko kuma kai da kanka ka karanta alkur'ani ka ce ka sadaukar da ladan karatun ga iyayenka ko ka yi sallah ka ce ka sadaukar da ladan ga iyayenka wannan bai halatta ba Allah ya shiryar da mu الثانية والستون والمئة بدعة تقريبا ستين دبيو إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت bayar da ainihin lada ga wanda zai karanta alkur'ani ya sadaukar ga mamaci a ce alagafata malam ga naira kaza ko ga kaza ka ainihin karanta alkur'ani ka sadaukar da shi ga mamaci na to yin haka bid'a ne yace ka duba fatawa Sheikh islam Ibn Taymiyyah kenan shafi na ɗari uku da hamsin da ainihin hudu wato a cikin wancan mujalladin da ya faɗa kenan a ɗazu wannan mujalladi kenan bai gabatar da mujalladi a can ba ko ka'idatun jalila ya kawo ko yace shafi na ɗari uku da hamsin da hudu wato mujalladi na farko kenan zai zama asalisa wa sittuna wal mi'a bid'a ta ɗari ɗaya da sittin da uku qaulul qa'il magana da zaka ji wani ya ce inna du'a yustajabu inda quburil anbiya'i was salihina ai addu'a ana samun ta zama karɓaɓɓiya in dai aka yi ta a wajen kaburbukan annabawa da salihai yace to wannan ma maganar bid'a ce ka duba littafin alfatawa din ta ibnu taymiya wato in ka je kabarin mamaci ka roki Allah wani abu a wurin saɓanin gafara ga mamacin kai da kanka ka shigar da wata bukata taka a wurin amma Allah ka roƙa to ka aikata haramun idan kuwa ka je wannan wuri ka roƙi mamacin ka manta da Allah kenan ka roƙi mamacin to wannan ka yi shirka mun fahimci wannan da kyau ko ka je wurin ka roƙi Allah wata bukata a wannan wurin to haramun ne ka je wurin kuma ka roƙi mamacin wata bukata to wannan shirka ce abin da ke daidai sai dai ka je wurin ka roƙi Allah ya gafarta wa wannan mamaci da kuma sauran mamata الرابعة والستون والمئة بدعة تقريد إيدا ستين دهدو قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة متين يتنكارو kabari musamman dan ya je ya yi addu'a a wannan wuri da nufin cewa in yi addu'a a wurin za a karbi addu'ar shi to wannan ainihin bid'a ne yace ka duba littafin al-ikhtiyaratul ilmiya shafi na 50 al-khamisa wa 60 wal mi'a bid'a ta 165 tagshiyatu quburil anbiya'i was salihin wa ghairihim lillibe kaburbukan annabawa da salihai da wasu daban ma a kawo wani yadi ne ko leda ko wata wani ice ko wani abu a lillibe kabarin wani saboda shi annabi ne ko waliyi to wannan bid'a ne sha kasa yace wa fi hashiyat ibn abidina yace yazo a cikin littafin hashiya ta ibn abidina mujalladin farko shafi na ɗari takwas da talatin da tara anna zalika makruhin yace yin haka makaruhi ne sai yace ya ani karahata tahrimin ibnu abidin yana nufin karhanci na haramci da ba shafi'i da ba hanafi idan kai tsaye yace kaza makaruhi ne to yana nufin haram in yana nufin yace makaruhi makaruhi irin taka ta kai ba malike sai yace maka kaza makaruhi ne karahatu tanzih karhanci ne wanda ya kubuta daga kaiwa haramci shi suke nufi da karahatu tanzih Allah ya shiryar da mu to gashi a ƙasa shi ma sai ya ce minhu ka duba wancan littafi ikhtiyaratul ilmiya kenan ta ibnu taymiya shafi na 55 da littafin al madkhal na ibnu al hajj mujalladi na uku shafi na 278 da littafin al ibda'u wato al ibda'u fi madar al ibtida na ash-shaykh aliyu mahfuz shafi na 95 zuwa 96 السادسة والستون والمئة بدئة تدري da ستين دشدة اعتقاد بعضهم aqidar da wasu suke da ita wai cewa annal qabra saliha kabari wanda yake nagari idza kana shi qaryatin in ya kasance a wata alƙarya annahum bi barakatihi yurzaquna to za a rinka ba su arziki saboda a wannan gari akwai kabarin wani salihi wa yunsaruna kuma za a rinka ba su nasara wa yaquluna sai ka ji jahilan gari da yan bid'a suna cewa innahu khafirul baladi ai wannan kabari shine yake ceton garin kama yaquluna kama yadda zaka ji jahilai suna faɗi a ƙasashen ainihin Masar da makamantansu kaji sun ce as-sayyidatu nafisa khafiratul qahira wata mata ce da suke cewa wali ya ce to sunanta nafisa sai ka ji sun ce ai as-sayyidatu nafisa to ita ce ainihin wato khafira wato ita ce wadda take ainihin agaji take taimakawa kasar al-qahira kasar masar wa shekhu rislan khafiru dimashq shekhu rislan kuma shine ainihin khafir wato shine yake agazawa kasar dimashq sham wa fulanun wa fulanun wana da wana kufara u bagadada su ne waɗanda suke taimakawa ƙasar bagadada wa ghairihim da waɗansu su ce saboda albarkacin waɗannan kaburbukan ne suke samun arziki ai saboda akwai kabarin shehi a garinmu ba ku ga cewa sakwata babu talauci ba ba ku ga cewa sakwata babu yunwa ba babu fari a sakwato ba ku ga cewa mu ba a cin mu da yaƙi ba saboda duk ƙarya kuke yi duk an taɓa ɗayan waɗannan da aka ciki kuma babu mamaki nan gaba ma a taɓa yi kuma kabarin shehi ɗin yana ciki ya ce wannan magana bid'a ce sai ka duba littafin ar-raddu alal akhna'i a cikin shafi na 82 as-sabi'a was sittuna wal mi'a bid'a ta 167 i'tiqaduhum fi kaseerin min adrihatil awliya'i ikhtisafatin ka ikhtisasati al-atibba yace aqidar da wasu suke da ita game da da yawa daga cikin kaburbukan waliyai cewa kaburbukan waliyai din nan kowane kabari yana da wata baiwa tashi ta musamman kamar yadda kowane likita yake da baiwa tashi ta musamman akwai inda ya kware wani likitan ido ne wani likitan hanji ne wani likitan kwakwalwa ne wani likitan kashi ne to haka wa minhum man yanfa'u fi maradil uyuni sukan ce daga cikin ainihin kaburbukan waliyai akwai ainihin kabarin da yake shi yana amfanarwa ne yana warkar da ciwuka ne na ido ciwon ido na kama ka sai a ce maka to tafi guru tafi gari kaza wa minhum man yashfa min maradil humma wani kuma sai a ce kabari kaza to ainihin yana maganin cuta irin ta ainihin zazzabi ne to yace wannan ainihin bid'a ne ka duba littafin al-ibda'u shafi na 266 as-samina was-sittuna wal mi'a bid'a ta 168 qawlu ba'dihim magana da wasu suke cewa qabru ma'rufin at-tiryaqul mujarrab ai kabarin nan sanannen kabarin nan ai kwatance ga wani kabari a ce wannan kabari magani ne wanda an jaraba an ga ya ci dan haka in dai ka je da bukata ka bukata ka za ta biya to wannan maganar ma bid'a ce yace ka duba littafin ar-raddu alal bakari a cikin shafi na 232 zuwa 233 da littafin ar-raddu alal bakari da littafin ar-raddu alal akhna'i duk ibnu taymiya yayi su akwai wasu malamai ne yan bid'a waɗanda suke halattar da tawassuli da neman albarkatuwa da kaburbukan shehunnai da waliyai sune ibnu taymiya yayi musu raddi wannan al-bakari wannan al-akhna'i التاسعة والستون والمئة بدعة تقريد دا ستين دا ترى قول بعض المشا بعض الشيوخ لمريديه ما كان دوسي شيخنن طريقة سكي غايا ومريدانس واتو مبيانسو وي إذا كانت لك إلى الله حاجة إن يذن كان دا وتبقاتا أورن الله فاستغيث بي تو كنيم آغجي أورينا تو wannan bid'a ce aw qala istaghis inda qabri ko kuma ka je wurin kabari na ka nemi agaji to wannan bid'a ce malam yace minhu ka duba wancan littafi ar-raddu alal bakri Allah ya shiryar da mu السبعون والمئة بدعة تريد سبعين تقديس ما حول قبر الولي من شجر وحجر جرم ما أبن دكي كيوي دا قبر وان ولي نبشيوي دا دوات دوة بشيا to tana kusa da kabarin wali sai ga ita kanta a sassaƙe ta a gyara ta a kawo ruwa ana bata ko kuma wani dutse to wannan bid'a ne wa atiqadu anna man qata'a shay'an min zalika yusabu bi adhan da kuma aqida da mutane suke da ita akan cewa duk wanda ya gutsire wata bishiya ko ya cire wani dutse da ke kusa da kabarin wani wali to wata cuta za ta ainihin afka mishi to wannan maganar bid'a ce alwahida wa sab'una wal mi'a bid'a ta 171 qawlu ba'dihim maganar da wasu yan bid'a suke cewa man qara'a ayatul kursi wanda ya karanta ayatul kursi wastaqbala jihata shaykh abdul abdul qadir ya fuskanci ainihin inda daidai kabarin shehu abdul qadir yake wato bangaren sai ka dubi garinku yana ina ne da bagadaza domin kabarin shehu abdul qadir yana bagadad to garinku yana da ina ina Iraq take da garinku misali Iraq tana gabas da garinku ne to sai ka ainihin fuskanci gabas da nufin cewa kana fuskantar kabarin Sidi Abdul Qadiri ko kuma ya zama kana ainihin garinku yana wato Iraki tana yamma da garinku sai ka fuskanci yamma da nufin kana fuskantar kabarin Shehu Abdul Qadir sai ka karanta ainihin wato Ayatul Kursi shine yace to suka ce wai wastaqbala jihata Sheikh Abdul Qadir ya fuskanci ainihin bangaren da Shehu Abdul Qadir yake alkilani dama ana iya ce mishi kilani ko kailani ko jilani ko zailani shine ainihin su suke cewa ai gashi nan yan yara almajirai suna waka zilani wa kailani dan ummul hairi suna almajirai a Kano sai ka je suna waka wai ka ba su sadaka wa sallama alaihi ya mishi sallama sab'a marratin so bakwai yaqtu ma'a kulli taslimatin kowace sallama guda ɗaya idan mutum ya sai taka khatwatan taku ɗaya ka duba ka fuskanci inda wai garin yake sai ka tsaya sai ka yi ayatul kursi kafa ɗaya sannan sai ka yi assalamu alaika ya sheikh abdul qadiri sannan sai ka taka taku ɗaya har guda bakwai an gane ko ila qabrihi zuwa ga ainihin kabarin shi to kaga wannan in kana can kenan wato ya zama kana kusa da kabarin sai ka fuskanci inda kabarin nashi yake sai kana karanta ayatul kursi sai ka zo kai sallama duk sallama ɗaya in kai ka taka gaba har ka kai kabarin shi qudiyat hajatuhu to wai wanda ya haka za a biya mishi bukatar shi to malam yace yin haka ainihin bid'a ne ka duba littafin ainihin alfatawa ta ibnu taymiya wasu suna yin kuskure wajen faɗan sunan wannan littafi na ibnu taymiya suna cewa fatawa suna sa shadda akan ta kuskure ne wasu suna yin kuskure suna cewa fatawi kuskure ne a'a alfatawa shi yasa ilimi sai ka je ka koye shi a bakin malamai in ba haka ba daidai da faɗar sunan littafi da sunan malaman hadisi sai ka ga baka iya ba musaddad sai ka ji mutum ya zo dan zangayi kawai wai koya mishi karatun hadisi wai sai ce wai shi malamin hadisi ne zai karantar da bukhari sai ka ji yana cewa haddathana musaddid haddathana musaddid a'a musaddad ibnu musarhabin mun fahimci wannan shi yasa sai an koya maka yanzu zai yiwu kawai inyamuri kawai saboda ya yi doctorate degree nashi a jami'ar enugu ya taho sai a bashi yana labaran duniya a gidan rediyon najeriya na kaduna da hausa don ya iya karatun boko zai iya karantawa ashe sai an zauna an koya maka ko ka iya karatu umuman kana son shiga wani fanni sai ka je masu wannan fannin sun koya maka amma da ɗan karen girman kai wallahi ba za ka iya ilimi ba Allah ya shiryar da mu ce ka duba littafin alfatawa ta ibnu taymiya mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da tara to mun ji wannan jama'a to yin haka ainihin bid'a ne tare da cewa mu salafiya ba ma ainihin musun cewa sidi abdul qadiri mutumin kirki ne bawan Allah ne sabanin yadda ainihin aka samu wasu suna da awa cewa su ahli sunna ne amma suna zagin sidi abdul qadiri to waɗannan mu kam ba manhajin mu ɗaya da su ba ba tafarkin mu ɗaya da su ba mu sidi abdul qadiri a wurin mu dan uwan mu ne musulmi ahli sunna salafi mai bin aqida da manhaji na annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi waɗannan duk zantuttuka da kake jin masu bin ɗariƙa ƙadiriya suna faɗi suna danganta gare shi ƙarya ce kamar yadda zaka zo ka ji don haka mu a takaitan takaita a matsayin mu kenan dangane da Sidi Abdul Qadiri mun fahimci wannan da kyau ko to a sakamakon haka ne shi yasa na zo nake son zan dan gutsuro mana kaɗan daga cikin abin da manyan malaman tarihin musulunci daga cikin dangin musalafiya suka faɗi dangane da shi Sidi Abdul Qadiri dan haka ne na zo mana da ainihin littafin Siyaru a Alamin Nubala na Al-Hafiz zahabi wanda al'imamun zahabi ya rasu hijirar annabi na da shekara ɗari bakwai da arba'in da takwas yau in ka lissafa za ka samu shekarun shi ɗari shida da saba'in da ɗaya daidai da mutuwa to ga wannan littafi na zo da shi sero a alamin nubala baki ɗayan wannan littafi an buga shi a cikin mujalladi ashirin da takwas duk da tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama da sihirarsa tarihin manyan malamai ne tun daga kan annabi sallallahu alaihi wasallama domin annabi ne babban malami da ya fi kowa saɓanin yadda a ƙasashen mu nan da an ce malaman farko sai ka fara tunanin maliku maliku ba shi cikin malaman farko malamin farko a duniyar nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ke biye da shi sune waɗannan khulafa'ur rashiduna da waɗanda suka zo bayan su dan haka duk sanda aka ce malaman farko sun ce to tunanin kai koma kan annabi da sahabban shi amma kai da an ce malaman farko sai ka ce to ai an saba wasu maliku ma malaman farko su maliku a ba maliku ba su daga cikin malaman farko suna daga cikin almutaakhirina ne malaman da suka zo daga ƙarshe ba wai malaman garin ku dama su ba amma saka su a lissafi ba gaba ɗaya mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka ya kamata ka fahimci wannan to gashi manyan malamai yace siyaru a'lamin nubala tarihin manyan malamai waɗanda suka haɓaka dan haka in kai malami ne baka haɓaka a ilimi ba ma ba ma za a ji labarin ka a wannan littafin ba sa'annan al-Imam Zahabi yana da littafi Tarihul Islam wanda in an tabbatar da an buga littafin zai tabbata a cikin kamar mujalladi 50 almajirin Ibn Taymiyyah ne yayi shi wallahi sai an siyo waɗannan littattafan an kawo su ƙasar nan an karanta mutane sun ji alheri tukuna za a fita daga bid'a in ba haka ba sai ku zo ku yi ta bankaura a cikin ilimi to gashi dai a takaitan takaita a cikin mujalladi na ashirin shafi na ɗari hudu da talatin da tara lambar tarihi na ɗari biyu da tamanin da shida al'imamu zahabi abu abdullahi ya ce a shehu abdulkadiri ga tarihin shehu abdulkadiri wane ne shi su wane ne malaman shi a ina ne garinsu a ina ya rasu yaushe ya rasu shekara nawa ya a duniya sai ya ce ashekul imamu al'alimu zahidu al'ariful qudwa shekul islami alamul auliya'i muhyiddini abu muhammad abdul qadir ibn abi salih abdullahi bin janki daust alhambali aljili alhambali shehu bagdada har kirari malam malaman hadisi ba wanda ya kai su iya kirari in kai malamin sunna ne su yi maka kirari su jinjina maka in kai malamin bid'a ne kai ma su wasa ka akan bid'arka eh adalci za su yi maka ya ce to gashi nan wannan duk kirari ne da kambi ya ainihin nadawa wannan babban malami kuma ya cancanta ya ce mauliduhu bi jilana an haifi shi wannan malami a jilan fi sanati ihda wa sab'ina wa arba'a mi'a hijira annabi na da shekara ɗari hudu da saba'in da ɗaya wa kadima bagada da shabban sai ya ainihin isa garin bagadaza yana saurayi domin an haife shi ne a ƙauyen bagadaza kamar yanzu kai a ce kai mutumin gwarza ne kaga gwarza ai ƙauyen kano ce misali mun fahimci wannan da kyau ko to sai a ce an haife ka a gwarzo amma ka taso ka dawo cikin birni ba an haife ka a birni kuma ka koma ƙauye mawaƙi ya ce shi ke nan ya ce rayuwarka ta lalace Allah shirya da mu ya ce kadima bagada da shabban fatafakkaha ala abi sa'adin al-makhzumi al-mukharrimi to nan malaman shi ya fara lissafawa ga sunan yayi ta lissafa su ya zo ya lissafa ɗaliban shi tarihi ne mai tsawo sai da ya shafe wajen shafi goma sha biyu yana tarihin wannan malami yanzu ba tarihi ake ba ana taɓo abubuwa masu muhimmanci ne sai ka je ka nemi wannan littafi ka sha karatu ka sha tarihi in ba haka ba ka je kana zagin bawan Allah ranar alkiyama sai Allah ya fanshe mishi ba dole bane kai malanta in ba ka da kayan yin malanta ka hakura ka je kana ainihin kasa dinki da kuli a kasuwar gwarzo ko kasuwar kabo ko abin nan dan magaji wallahi yafi maka zaman lafiya malanta ba dole ba ce sai in kana da kayan yin malanta kayi karatu kana da littafai sai kai malanta amma ba kai karatu ba ko baka da littafai ba lallai bane wallahi a je a tara maka yara kana alifin bil fatahataini an wata ya kare a baka 250 yafi maka rufin asiri qultu ni imamu zahabi nace bayan da ya gama duk tarihi mai tsawo sai ya ce laisa fi kibaril mashayikh man lahu ahwalun wa karamatun aksara min ash-shaykh abdul qadir yace daga cikin manyan malamai shehunnai babu malamin da aka tabbatar da yana da halaye da karamomi na gaskiya fiye da fi da abdul qadir lakin na kafiran min hala yasihu yace sai dai kuma da yawa daga cikin karamomin da ake dangantawa gare shi to ba su inganta ba kamar irin karamomin da mutane suke danganta ga ainihin shehu dan hodiyo ya jefa buzu ya hau ya ainihin ketara ruwa kawai shikenan sai aka ga ya ketara ya kai bayan duniya ya kai duk wannan tatsuniya ce ƙarya ce sai ya ce wa fi ba'd zalika ashiya'un mustahila yace wasu abubuwan ma da ake danganta ga sida abdul qadir hankali ba zai iya daukar su ba sun wuce karfin hankali Asha Shehu Abdul Qadir 90 sana yace sai da Abdul Qadir ya shekara 90 daidai a duniyar nan sai da ya shekara 90 a duniya sannan ya rasu wantaqala ila Allah sa'annan sai ya mutu ya koma zuwa ga Allah sai ashir rabi'il akhir a ainihin goma ga watan rabi'ul akhir watan gobe kenan da za mu shiga sanata ihda wa sittina wa khamsa mi'a hijira annabi na da shekara ɗari biyar da sittin da ɗaya wa shayya'ahu khalqun la yuhsauna yace mutanen da ba za a iya kidga yawan su ba su suka kai gawa shi suka yi jana'iza shi wa dufina bi madrasatihi aka rufe shi a makarantar shi rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ji kanshi sai ya ce wa fil jumlati a takaitan takaitawa a shekhu abdulkadir kabiru sha'ani shi dai fi da abdulkadir al'amarin shi yana da girma wa alaihi ma'akhidu fi ba'd aqwalihi wa da'awihi yace amma wasu zantuttuka nashi da wasu abubuwan da aka ce yariya to a kashin gaskiya akwai abin dube a cikin su akwai gyara wallahu almau'id Allah ya kiyaye sai ce wa ba'd zalika wasu ma dai zantuttukan da ake ganin cewa kamar shi ya faɗa makzubun alaihi ƙarya aka yi mishi ba shi ya faɗa ba shi yasa an kaga yan ɗariƙa ƙadiriya sun ce sida abdul qadir ya faɗi wannan maganar to suna da isnadi zuwa ga sida abdul qadir isnadin ya inganta to sannan a iya tabbatarwa gare shi in ba haka ba sai ka je kana zagin bawan Allah saboda wasu shedanu sun zo sun danganta bid'a akan shi kamar annabi Isa ne ka zo kana zagin annabi Isa saboda wasu suna ce mishi dan Allah shine yace a ce mishi to me laifin shi to haka sai da Abdul Qadir ƙarya ce suka yi mishi kawai kuma ka dubi duk wani malami da wahala haka bata same shi ba ka mutu kana gwagwarmayar karantar da mutane sunna kana mutuwa sai su watsar da ilimi fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'us salata annabawa ma sun mutu magadansa sun wulakantar da sallah sun wulakantar da ilimi sun sa son zuciya balle malamin sunna yana mutuwa sai ga mutane sun watsar da ilimi sun watsar da karatu sun koma bid'a to sai a zo ana bid'o'i shikenan kai kuma in wawa ne sai ka zo kana zargin shi a halin su da ke bid'a zaka zarga baka da tabbaci shi yace ai wannan bid'a yanzu dubi shehu usman dan fodiyo ka dubi irin abubuwan da mutane suke mutum yace na rantse maka da rawanin shehu yana yin tuntuɓe sai ya ce shehu da bello matsala ta samu sai ya ce wallahi sai na je na ba dai kati je ni ba sai na goga ƙasa kabarin shehu ka gani to shehu ya ce ai haka to in ka je ka zagi shehu dan hodiyo to ka dauki zunubin shi ka dauki alhakin shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa sai ka san cewa ilimi din nan duk wanda zaka ce wani kaza ne to da ilimi ake magana ko malami ne zaka ce ai mu bamu yadda aka fa mana hujja da littafin malam wani ba ka gama faffakaka kakaf sai a ce to ka shigo babin da ake kira aljarhu wa ta'dil kenan ina hujja sai ka zo da mutum littafin sifatul salati ta Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai ce ai mu bamu yadda da Albani ba sai a ce to zauna ka shigo cikin babin da malamai ke kira aljarhu wa ta'dil duk tsallan kwadan da kake kai ne kake hauka su malamai suna da ma'auni sai a ce to yanzu ka shigo cikin jarhu wa ta'dil kenan kawo mana dalilin da yasa ba za ka karɓi maganar shi ba ko baka yarda da littafin shi ba ba wai kawai saboda a ai ni ban yarda da shi ba ni ban yarda da to kawo dalili kawai haka ake cewa ba a yarda ba ce maka aka yi ilimi kungiyanci ne ko dariƙanci ne ko mazhabanci ne ko kabilanci ne ilimi ilimi gaskiya ne sai kana da shi za ka yi magana baka da shi shikenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to a takaicen takaitawa dai kun ji dangane da ainihin sidi abdul qadir kenan abin da shi abin nan al-imamu zahabi ya faɗi to kaga ga wani zance kuma har waye wanda yake Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah malamin Imam Zahabi din ya kawo ya bada labari a cikin wannan littafi na shi na shi Ibn Taymiyyah din qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila Ibn Taymiyyah yana faɗin irin yadda shedan ke bi yana batar da manyan malamai sai malami ya wuce zai muku limanci sai ku ga ya ja da baya aka gaba ta malam lafiya sai ya ce ai annabi Muhammad na gani gashi shine na bashi wuri ya mana limanci sai ya zama shi yana bin wannan da yake cewa annabi Muhammadu sallah ko kuma kuna bin shi sallah shedan ne ya zo ne mishi limanci don me don ya riga ya tabbatar da cewa batacce ne don haka yanzu ya fito marere ya ƙara batar da shi haka tana faruwa ai an hau an hau umara da wane an yi umara da wane ai an hau arafa da wane wauta ce ka ce a ƙarya ne a ba mamaki gashi yau yau dinnan kuma sai a ce an gan shi a hawan arafa shedanun aljanu ne suka kai shi duk yana faruwa shi yasa abu in ya fi karfin ilimin ka kace a kai mu ilimin mu mu ahlus sunna ne wannan khurafat ne yana faruwa to amma shedanu ne suke musu haka abin duk da ya faru aka gani kaka iya karyatawa ka zo ka ce ai mai ta ƙarya ce ya za ka ce mai ta ƙarya ce mai ta gaskiya tana faruwa gashi nan ana gani sai dai ka ce duk wanda ya mai ta ya zama kafiri amma gaskiya akwai maye gaskiya akwai maita ta faru an gani mecece tsafi ne to kuma ka ce a ƙarya ne kuma a to jumlatan qur'ani ya tabbatar da cewa tsafi gashi nan akwai shi sai dai ce duk wanda ya zama kafiri to sai ka ce eh gaskiya akwai gashi yana faruwa a wana wuta bata cin shi eh gaskiya wuta bata cin shi amma matsafi ne ko kuma fasiki ne duk yana faruwa don